من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يومنا شا بقوي نيكو وشا تقوس شا بقوي غو شا تقوس to sha takwas ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1448 daidai da biyu ga watan takwas miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka na nuniya a ta al'imam al-qahtani rahimahullahu ta'ala wanda muna bin sharhin nan na al-qutufud dawani na dr suhaimi kuma wannan shine darasinmu na 48 a cikin wannan littafi mai albarka darasin 49 afwan darasi na 49 darasin da ya gabata kusan mun karkare ko kuma mun ɗauko baiti na 88 wa kaza shari'atu wal kitabu kilahuma bi jami'i ma ta'tihi muhtafizani inda mala a wannan baitoci guda biyu wanda suna da alaka da baiti na 87 din bi shari'atu wal kitabi kilaihima fa kilahuma lid-dini wasitatani wato da alqur'ani da sunna mala ya ce in za ka yi addini to ba ka da abin da ya wuce su ka yi riko da alkur'ani ka yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama domin dukkaninsu a addini su ne tsani guda biyu wasiɗata ne liddini su ne wasiɗa guda biyu na addini sai ce wa kaza shari'atu wal kitabu kilahuma haka alkur'ani ko sunna da kuma alkur'ani kilahuma su su biyun nan bi jami'i ma ta'tihi muhtafizani dukkanin su Allah ta'ala ya ba su tsaro da kariya game da dukkan abin da suka zo da shi da kamar yadda Allah ta'ala ya bawa alqur'ani kariya inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to haka Allah madaukakin sarki ya bawa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kariya kamar yadda ainihin wato littattafan da suka gabata na al'ummomin da suka gabata sun samu wato wato sun samu taharifi ma'ana jirkitawa a cikin su to sai Allah ta'ala kuma ya bawa alqur'ani da sunna wato kariya daga jirkitawa ko canzawa ko musanyawa da haka sai zamto dukkan ilimin mukan addini da bawa yake da bukata na abin da ya shafi al'amarin aqida abin da ya shafi halal da haram abin da ya shafi mu'amaloli da abin da ya shafi halayya da ɗabi'u da hukunce-hukunce al'adila na adalci da kuma harkokin yau da kullum na rayuwar iyalai a wannan zamanin duk alƙur'ani sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk ta kunshi waɗannan domin Allah mai girma da ɗaukaka ya cika wannan addini kafin ya ɗauke annabi sallallahu alaihi wasallam ilar rafiqil a'la Allah ta'ala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a ƙarƙashin haka duk wanda ya nemi shiriya ba ta wannan tafarki ba ya nemi shiriya ba ta hanyar alkur'ani ba ya nemi shiriya ba ta hanyar koyarwar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ya taɓe kuma bayyanan ya taɓewa wanda ya shiga wannan tafarki kuwa na riko da littafin Allah riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to lalle ko shakka babu ya dace kuma ya rabauta rabo mai girma da aka yan uwa mu riko wato mu rike waɗannan ainihin wato asalai guda biyu alkur'ani da sunna da haƙoranmu mu riƙe su ƙwarai da gaske da ƙarfi mu kuma yi ijtihadi wajen gina dukkan al'amuran da ya danganci addininmu akan alƙur'ani da sunna kuma gini akan haka kenan duk abin da ya fita daga koyarwar alkur'ani ya fice daga koyarwar sunna to wannan abin karka raba ɗaya biyu duk bid'a ne na daga cikin bid'o'i wanda mutane suka kaga ita kwa bid'a duk daɗewarta duk kuma wanda ya kago ta ba za a karɓa masa ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun hadithin bukhari hadithin muslim to mun shiga cikin gaba ta gaba wujubul imani bil ghaibi kulli wato wajabcin yin imani da abin da ido bai gani ba ma'ana gaibu wa min zalika yana daga cikin gaibun da ake so mu imani ko ya wajaba mu imani da shi al imanu bil katabatil kiram yin imani da mala'iku raqibun atid masu rubutu a dama da hagun mu har ma mala yake cewa wa likulli abdin hafizani likulli ma yaqul jaza wa alaihi makhluqani umira bi katbi kalamihi wa fi'alihi wa huma li amri llahi mu'tamirani ma'ana kowane ɗaya daga cikin mu yana da wasu mala'iku masu kiyaye dukkan abin da yake faruwa da shi na aiki aljaza wa alaihi makhluqani kuma duk aikin da akwai sakamako akan wannan aikin ko dai mutum ya samu lada ko kuma mutum ya samu zunubi to wannan aikin akwai mala'iku guda biyu da Allah ya ɗora musu nauyin rubuce da kiyaye dukkan abin da bawa ya aikata ko dai wanda za a bashi sakamako na lada ko kuma a bashi sakamako na zunubi kuma wa'annan mala'iku makhaluka ne an halice su wa'annan mala'iku guda biyu an umarce su da su rubuta zantuttukan bawa da ayyukan bawa kuma su masu bin umarnin Allah ne cikin abin da ya umarce su wannan baitoci kai tsaye suna nuna wajabcin imani da mala'ikun nan masu girma mala'iku masu karamci wa'yanda Allah ta'ala ya ce kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun masu daraja marubuta suna sane da abin da kuke aikatawa wa laqad khalaqana al-insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid min hablil warid إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد waɗannan ayoyi duk suna sanar da mu cewa duk motsin da muke yi Allah madaukakin sarki ya san motsin kuma akwai mala'iku masu recording wayannan mala'iku duk sanda mutum wato in suka haɗu idh yatalaqqa almutalaqiyani a lokacin da masu haɗuwa suke haɗuwa wannan mala'iku guda biyu anil yamin wa anil shimali qa'id akwai wani a dama akwai wani a hagu suna zazzauna ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk da cewa duk bawa yana da mala'iku guda hudu akwai masu kiyaye ayyukansa akwai kuma masu bashi tsaro hafaza guda biyu ɗaya gaba ɗaya baya wannan hafaza sannan kuma akwai ainihin wato marubuta katibani su kuma waɗannan ɗaya a dama ɗaya a hagu قال المؤلف رحمه الله تعالى ولذلك فإن الواجب على العبد الإيمان بذاك بذلك حق الإيمان ولذلك دان هكا فإن الواجب abin da ya zama wajibi alal abdi akan bawa al'imanu bi zalika yin imani da hakan haƙƙal iman gaskiyar imani wa in lam narahum duk da ba ma ganinsu duk da ba mu ga waɗannan mala'iku ba wa in lam nara alhafizaini awul katibaini duk da cewa ba mu ga waɗannan mala'iku da aka ce suna ba ɗan adam tsaro ɗaya gaba ɗaya baya ba awul katibaini ko kuma ba mu ga waɗannan marubuta ba ɗaya dama ɗaya hagu fa inna na muta'abbadu na bil imani bil gaib to ai mu an bautar da mu ta hanyar yin imani da gaibu fa nahnu la nara ruha ai gashi ba ma ganin ruhi Allah ce ta taraddadu baina jawanihi baina jawanihi jawanihana wato ba ma ganin baina jawanihina wato ba ma ganin ainihin wato rai da take kai kawo tsakanin wato kirjinmu wa baina jambaina tsakanin kuyabunmu duk ba ma gani kuma kowa ya san yana da ruhi inda ba mutuwa ba yana da rai amma ya taba ganin ran wani iri ne ba wanda zai iya ce maka ya taba gani wala nara ba'd al-makhluqat ga su kuma akwai wasu halittun Allah da ba ma ganin su mithlul jin kamar aljanu wal mala'ika da mala'iku li'anna Allah azza wa jalla arada Allah da rahum domin Allah mai girma da ɗaukaka a rada Allah na rahom shi ya nufi wato kada mu gansu Allah ta'ala ya nufi ba za mu dinga ganin su ba illa man arada Allah ru'yatahu sai fa wanda Allah madaukakin sarki ya nufi ganin ya nufi a ganshi fi ba'dil halat a wasu halaye kamar annabi sallallahu alaihi wasallam jibril alaihi salam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril alaihi salam ala suratihi a surarsa ta mala'ika wa ra'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi wa ba'du sahabati da wasu sahabbai wa huwa fi surati rajulin ya ganshi a surar wani mutum yanzilu ala annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake yana sauka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauka masa bil wahayi da wahayi to kaga a daidai irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi kamar sau biyu wato ta hanyar kawo masa wahayi wal imanu bil mala'ikati rukunun min arkanil iman shi kwa imani da mala'iku wani rukuni ne daga cikin rukunan imani falau lam yu'min bihimul abdu wa amana bi jami'il arkanil ukhra inda za a ce bawa bai imani da mala'iku ba amma fa yayi imani da dukkan sauran rukunan imani fa innahu la yasihu imanuhu imanin sa bai inganta ba a ce ya yarda da mala'iku ya yarda da littafai ya yarda da ranar lahira ya yarda dukkan rukunan imanin nan guda shida ya ce shi kawai mala'iku ne bai yarda da su ba bai yarda cewa akwai su ba to wannan kadai ya isa ya rushe masa imani kuma a ƙaryata shi a da'awarsa ta cewa shi mai imani ne qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce amanar rasulu manzan yayi imani bima unzila ilaihi da abin da aka saukar masa min rabbihi daga ubangijinsa wal mu'minuna mu'minai su masu yin imani kullun amana billahi kowannensu ya yi imani da Allah wa mala'ikati da mala'iku wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma nuna bambanci tsakanin ɗaya daga manzannin Allah wa qalu sami'na wa atana bal ma mu muna cewa mun ji kuma mun yi biyayya gofuranaka muna neman gafara ka rabbana ya ubangijinmu innaka wa ilaikal masir kuma makoma zuwa gare ka take suratul baqara aya ta 280 biyar wa ya ƙulun nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa fi hadithi umar a hadithin nan na sayyidina umar mashhuri alladhi fi muslim wanda yana cikin sahihu muslim haythu jaa fihi a cikin hadithin ya zo cewa a khabirni anil iman inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika ya dinga zuwa wato ya zo masa da sigar mutum ko da sifar mutum ya dinga yi masa tambaya yace akhbirni anil iman ka bani labari game da imani فقال من زال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من زال الله صلى الله عليه وسلم إيماني شيني كيدد الله كي إيماني دا الله كي إيماني دا ملائكو كي إيماني دا التتفاي كي إيماني دا رانا اللاهرة wato kai imani da manzanni kai imani da ranar lahira ka kuma yi imani da kaddara mai daɗi da mara daɗi to kaga cikin abin da aka ce wajibi ne mutum mai imani da shi cikin rukunan imani akwai imani da mala'iku duk da cewa ba a gano su wannan hadithin muslim ne wa qawluhu umira bi katbi kalam bi katbi kalamihi wa fi'alihi wa huma li amri llahi mu'tamirani al-imam al-qahtani da yace umira ai amara Allahu al-malakain abin nufi Allah ta'ala ya umarci mala'ikun nan guda biyu bi katibi a amalin ibad da su rubuce ayyukan bayi gaba ɗaya shi ne bi katibi kalamihi wa alihi da ayyukan duk su rubuce wa huwa a'lamu biha duk da cewa Allah shi ya fi su sanin aikin da kowa ya aikata ya fi su sanin abin da kowa ya faɗa wa hum mu'tamanuna ala zalika kuma su an amince musu amintattu ne akan haka duk rahoton da suka kawo Allah ya yarda da wannan rahoton la ya asuna Allah ma amarahum ba su saba wa Allah abinda Allah ya umarce su wa yaf'aluna ma yumarun sannan suna aiwatar da abinda aka umarce su suratu tahrim aya ta shida fahum da aka su mala'ikun nan yaktubuna ma ya ma ya Allah bihi suna rubuta duk abinda Allah ta'ala ya umarce su da su rubuta shi wa yatrukuna ma lam yu'maru bihi kuma suna barin abinda ba umarce su ba da yin wato da wato suna barin abinda ba umarce su ba da yinsa la ya ziduna la yanqusuna wasu irin bayi ne waɗanda ba sa yin ƙari kuma ba sa yin rage umana wa asanan amintattu ala bani adam akan yan adam wa ala ma yasduru minhum kuma amintattu bisa ga abin da zai zo daga ainihin wato muminai ko daga ɗan adam an gane ko umana wa ala bani adam amintattu ne akan wato bani adam wa ala ma yasduru minhum kuma amintattu ne bisa ga dukkan abin da zai zo wa bani adam bal yaktubuna alqawla aw alfi'la bal ma suna rubuta zantuttuka da ayyuka kama sadara min sahibihi kamar yanda maganan nan ta fito daga bakin wanda ya faɗi ta haka suke rubuta ba ƙari ba rage adadin harafan irin zubin da tsarin da yanda mutum ya faɗa ba canji haka za su ɗauka su rubuta awul fi'ila ko aikin haka in mutum aiki ya aikata kaifiyar yanda ya aikin duk sun ɗauka kama sadara min sahibi wa ya na bi amri rabb sannan su fa an iyakance su ababen dabaibaye kansu ne da umarnin ubangiji ba sa bin umarnin kowa umarnin ubangiji suke bi ubangiji subhanahu wataala ce la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna la yasbiqunahu bil qawli ma'ana ba sa rigayar sa magana ba sa yi wa al ba sa rigan ba sa riga Allah yin magana wa hum bi amrihi ya'maluna kuma suna aiki ne da umarnin Allah suratul anbiya aya ta 27 والله صدق والله صدق ووع والله صدق وعده ووعيده والله صدق وعده ووعيده مما يعاين شخصه العينان مما يعاين شخصه العينان عينان عينان yace wallahu sidikun Allah gaskiya ne wa'aduhu wa wa'iduhu haka alkawarin Allah na rahama da gafara gaskiya ne wa wa'iduhu haka alkawarin Allah na azaba shi ma gaskiya ne wallahu sidikun Allah gaskiya ne wa'aduhu wa wa'iduhu haka ko kuma ka ce wa'aduhu wa wa'iduhu sidikun Allah maɗaukakin sarki alkawarinsa na rahama da gafara da sanya mutane a aljanna da alkawarinsa na azaba da kuma sanya mutane a wuta gaskiya ne mimma yu'ayinu shaksahul ainani daga abin da idanuwa guda biyu suka gani a fili yuqarrirun nazimu rahimahullah al-imam al-qahtani rahimahullah yana ƙara tabbatar da ma yajibu abin da yake wajaba an ya'taqidahu kullu muslimin abinda yake waje ba kowane musulmi ya kudurce min na cewa annallaha ta'ala ubangiji ta'ala sadiqun mai gaskiya ne la yukhliful mi'ad baya saba alƙawari Allah madaukakin sarki baya saba alƙawari abin diddai alƙawari Allah yana cikawa alƙawari ko mutum ne wanda ya cika siffofin kamala ya zama nagartacce baya saba alkawari ballanta na Allah subhanahu wataala da haka Allah baya saba alkawari fa kullu ma akhbara Allah bihi duk abinda Allah ya bada labarin sa waqi'un sai ya faru la mahala ba makawa duk abinda Allah ta'ala yayi alkawari zai yi sa wasu aljanna ya ji kansu ya musu gafara su ji daɗi duk Allah ta'ala baya saba alkawari labarin da ya faɗa na aljanna labarin da ya faɗa na wuta da 'yan wuta da yadda zai sa 'yan wuta la yukhlifu Allahu al-mi'at qala Allah ta'ala qul sadaqa Allah Allah ta'ala ce ka ce Allah yayi gaskiya wa qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya faɗa bi sha'ani ma wa'adahu bihi ibadahu al-mu'minin dangane da sha'anin alƙawarin da yayi wa bayansa mu'minai da shi wa'ada Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah ce wannan alƙawari ne na Allah Allah kuma bai saba alƙawari suratul zumar aya ta 20 wa qala ta'ala bi sha'ni wa'id al-kuffar Allah ta'ala game da narkon kafirai yace la tarawunna al-jahim lalle tabbas za su ga wutar jahimu thumma la tarawunnaha 'ayna al-yaqin sannan lalle la tarawunnaha 'ayna al-yaqini za ku ganta gani na ido irin na sakankancewa an gane ko la tarawunnal jahim Allah ce za su ga wutar jahim thumma la tarawunnaha sannan tabbas haƙiƙa za su ganta ainal yaƙini ƙuruƙuru gani na ido irin na sakankancewa ba irin wanda yake da kokwanto ba thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im sannan lallai tabbas a wannan rana za a yi musu tambaya game da dukkan wata ni'ima da suka mora a duniya duk wata ni'ima da ka san ka more ta a duniya za a yi maka tambaya a kai ji ni'ima ne gani ni'ima ne furuci ni'ima ne hannu ni'ima ne lafiya ni'ima ce wadata ni'ima ce ilimi ni'ima ne ‘ya'ya ni'ima ne duk wa'innan ni'imomin da ka ɗanɗane su ka ci gajiya su ka ci more su a duniya Allah ta'ala ce sai ya tambaye ka fa kullu ma akhbara Allahu bihi subhanahu wa ta'ala duk abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labarin sa fi kitabihi a cikin littafin sa au akhbara bihi rasuluhu ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa fi sunnatihi a sunnarsa mimma sa ya ka'u daga abinda zai faru min wa'adin na alkawarin Allah aw wa'idin ko narko yajibu tasdiqu bihi wajibi ne gaskatawa da shi والتسليم له da miƙa wuya gare shi wal iqanu bi husulihi da sakankancewa da samun yaƙinin faruwar abin id anna min a'zami sifatil mu'minin domin yana daga cikin sufa mafi girma cikin sufofin mu'minai al imanu bil ghaibi imani da gaibu قال الله تعالى الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وإن سكين إيماني da gaibu kuma suke tsaye da sallah kuma dangane da abin da muka azurta su suna ciyarwa wallahu akbaru an tuhadda sifatuhu والله أكبر أن تحدث صفاته aw an yuqasa bi jumlatil a'yani أو أن يقاس بجملة الأعيان wallahu akbaru Allah ya fi ƙarfin an tuhadda sifatuhu a iyakance sufofinsa wallahu akbaru Allah ya girmama ya fi girman ya girma an tuhadda sifatuhu a iyakance sufofinsa wani ya iya yin tahadidi ya yi bayanin yadda sufofin Allah suke au an yi ƙasa ubangiji ya fi ƙarfin a kwatanta shi bi jumlatil a da dukkan halittu Allah bai yi kama da halittu ba ta kowace fuska Allah maɗaukakin sarki sunayensa da sufofinsa shi kaɗai ne ya kaɗaita da su babu mai suna irin nasa babu mai sufa irin tasa babu mai aiki irin nasa subhanahu wa ta'ala yubayyinu al-musannif rahimahullah al-imam al-qahtani rahimahullahu ta'ala yana yin bayani bi anna Allah azza wa jalla cewa Allah mai girma da ɗaukaka akbara wa a'zama ya fi ƙarfin ya girmi min an tuhadda sifatuhu a iya bayanin sifofinsa yadda suke ka haddi sifatil makhaluki na kamar yadda ake iya bayanin sifofin ababen halitta yadda suke wa huwa azam min an yuqasa Allah ya fi ƙarfin a kwatanta shi a auna shi bi ahadin min khalqihi da wani daga cikin halittarsa kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce walam ya kullahu kufuwan ahad ba shi da tamka subhanahu wa ta'ala babu wani ɗaya da yake kufu'i sa'a ko tsara ko kama da Allah subhanahu wa ta'ala babu na fata an gane suratul ikhlas shine walam ya kullahu kufu kufu'an wanda za a ce wannan daidai yake da Allah an gane babu Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne a suna shi kaɗai ne a sufofinsa shi kaɗai ne a rububiyarsa shi kaɗai ne a uluhiyarsa shi kaɗai ne a cikin asma'u was sifati ɗinsa wa qala shi yasa yace laisa kamithlihi shay kar ka kwatanta shi da komai babu abin da yake kama da Allah babu babu wani abu da yake misili irin Allah babu suratu shura aya ta 11 wa qala ta'ala Allah ta'ala ce hal ta'lamu lahu samiya shin ka san takwaransa Allah ne yake cewa ka taba jin takwaransa hal ta'lamu lahu samiya ka taba jin wani mai suna irin na Allah yanda kake da takwara nake da takwara kowa yake da takwara shin ka taba jin takwaran Allah suratu maryam aya ta 65 Allah ba shi da takwara wa qala ta'ala Allah ta'ala ce fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya wa Allah kishiyoyi wa antum ta'lamuna alhalin kuna sane da cewa Allah shi kadai ne a cikin sunayensa da sufofinsa shi kadai ne a cikin aikinsa a uluhiyya a rububiyya a asma'u was sifat suratul baqara aya ta 22 fallahu tabaraka wa ta'ala kenan Allah tabaraka wa ta'ala la yuqasu ba a kiyasta shi ba a kwatanta shi bi khalqihi da halittarsa lalƙiyasu shumuli wa lalƙiyasu tamthili Allah ba a kwatanta shi kwatance irin na ashumuli gamewa Allah ba a kwatanta shi kwatance irin na ba a kwatanta shi kwatance irin na at-tamthili misaltawa wala yusta'malu fi haqqihi ba a amfani da wani abu a haƙƙin Allah subhanahu wata'ala na ƙiyasi illal ƙiyasul aula sai dai kwatancen da ya fi falƙiyasu shi sa kwatance ƙiyasi yan ƙasimu ila talatati a ƙasa mala ya ce aka su kashe uku ƙiyasi ƙiyasi da kake ji a kwatanta abu da kaza a kwatanta wani abu da to wannan kwatance-kwatancen sun kasu kashe uku alƙiyasu shimuli walƙiyasu tamfili walƙiyasu aula su uku ne akwai kiyasin da ake kiransa alkiyasu shimuli akwai kuma wani nau'in kiyasi shi kuma sunansa alkiyasu tamfili sannan akwai kiyasi na ƙarshe alkiyasul aula za mu ji kowanne na farko sai ce alkiyasu shimuli kiyasu shimuli huwa ma yi orafu bil amishamil jami'i afradi shine abin da ake saninsa bil'am ta fuska mai faɗi a shamil gamammiya li jami'i afradihi ga dukkan ɗaiɗaikunsa bi haithu ta yanda ya kuna kullu fardin minhu kowane ɗaya daga cikinsa dakhilan fi musamma zalikan lafazi yana shiga cikin ƙunshin wannan lafazin wa ma'anahu yana shiga cikin ma'anar wannan lafazin in an ba da misali za ka gane wa matsalar misali idan kulna idan muka ce alhayatu rayuwa fa innahu la tuqasu alhayatu hayatu lahi ta'ala bi hayatil khalqi an gane ko alhayatu rayuwa to ba a kwatanta rayuwar Allah ta'ala ba a kwatanta rayuwar Allah ta'ala bi hayatil khalqi da rayuwar halitta min ajali annal kulla ya shimalu husmu hai wai ba don komai don kawai kaji ai dukkaninsu sunan alhayu yana iya kunsassu kai da kake da rai za a iya ce maka alhayu ubangiji shi ma alhayu ne amma rayuwar allah irin taka ce wannan shi ne kaga yanzu rayuwa duk da cewa an ka tashi alhayu ismul hayy ya kunshi alkhalik wal makalukin an fahimta to amma wannan shi ake kira wato alkiyasu shumuli da aka wannan kiyasin ba a yi wa Allah irinsa a ce tun da kai kana da alhayatu Allah shi ma yana da alhayatu kun yi kama da Allah kenan me yasa saboda Allah yana ji kana ji Allah yana gani kai ma kana gani Allah yana magana kai ma kana magana wannan shi ake kira kiyasu shimuli tunda magana sunanta magana da maganar Allah da maganar ababen halitta duk sunanta magana ko gani da na Allah da ganin wani Allah duk in an tashi za a ce gani ji shi ma za a ga kalmar ji din ta game duk wani ji da jin Allah da jin wani abin halitta to amma a nan a suna ne suka haɗu amma a haƙiƙa sun rabu domin jin alkhalik ba shi ba ne irin jin almakhaluk ganin alkhalik ba daidai yake da ganin almakhaluk ba kun kun fahimci wannan yawa alhayatul khalik tana da bambanci ba iri ɗaya ba ce da alhayatul makhaluki wannan shi ake kira da alkiyasu shimuli ba a yi wa Allah irinsa alkiyasu shimuli shine kace to ai sunan ya hada dan sunan ya hada wannan yana nuna maka wannan na alkhalik ne wannan na almakhluk ne ba suna ne kawai a musamman suka haɗu amma kuma kowanne daban-daban alkiyasu at-tamthili fa na biyu huwa an yulhaqa shay'u a riskar da wani abu bi mathilihi da irinsa fayuj'alu sai a sanya ma sabata lil khaliq duk abin da ya tabbata ga al khaliq mai halitta misli ma sabata lil makhluqi kwatankwacin sa ɗaya da abin da ya tabbata ga abin halitta wannan shi ma baya wa Allah irin wannan kiyasin an gane ko an yul haka shay'u bi mathili a ce to ai wannan irin wannan ne hada su guri guda an gane to baya wa Allah irin wannan wannan abun ai yayi kama da wannan ai wannan iri ɗaya ne hada su nan guri guda sun yi kama da juna hada su guri guda Allah maɗaukakin sarki ba a yi masa alƙiyasu tamfili alƙiyasul aula to wannan shi ake sifanta Allah da irinsa alƙiyasul aula huwa shine an ya kunal far'u ya zama reshen aula bil hukumi shi ya fi cancantar hukuncin minal asali sama da asalin an gane ko yawa wannan shi ake kira da alƙiyasul aula ai Allah ta'ala ce falata kullahuma uffin ko Allah ya ce falata kullahuma uffin karkace wa iyayenka uffan to tunda Allah ya ce karkace musu uffan duka min babu aula ko kun fahimta zagi min babu aula cin mutuncinsu min babu aula in dai har an ce in suna magana kanka ce op to yanzu ya baka dama ka zage su kaga rashin a ce kar ka zage su ai ya opam ai bata kai zagi ba an gane ko yawa oppan bata kai zagi ba duka bai kai oppan bata kai zagi ba sannan duka wato oppan bata kai duka ba oppan bata kai cin mutunci ba to tun da an hana na kankanin ma to min babu aula babban ma a ce ka kai wa iyayenka wannan shine misalin alqiyasul aula to wa hadha yaqulu ulama wannan shine wanda malamai suke cewa innahu musta'malun ana iya amfani da irin wannan kiyasin fi haƙƙin lahi a haƙƙin Allah ta'ala li qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala walillahi al-mathalul a'la an gane ko in ka kawo misali ka kawo misali sai ce walillahi almathalul a'la in ka kawo wani misali mai bankaye ka kawo wani misali wanda yake na nuna cika da kamala sai a ce maka walillahi almathalul a'la to ai misali mafi daukaka ya tabbata ga Allah in har kai an maka irin wannan misalin dan a nuna cikakka to ai walillahi almathalul a'la Allah ya fi ka kamala ya fi ka cika suratul nahl bi ma'ana abin nufi ne kullu sifati kamali duk wata sifa ta kamala falillahi ta'ala a alaha Allah yana da wadda tafi ta an gane wannan shi ake kira da alqiyasul aula was-sam'u wal-basaru wal-ilmu wal-qudratu wal-hayatu wal-hikmatu wa ma ashbahaha mawjudatun fil makhluqin walakin lillahi a'laha wa akmaluha ko kun gane alkiyasul aula yanzu kaga as-sam'u ji wal basaru gani wal ilmu ilimi wal qudratu iko wal hayatu rayuwa wal hikmatu hikima wa ma ashbaha da makamantan irin waɗannan mawjudatun fil makhluqat ai duk ana samun su ga ababen halitta ana iya samun cikin abin halitta a samu mai ji a samu mai gani ana iya samun cikin ababen halitta akwai masu ilimi cikin ababen halitta akwai masu ikon yin wani abu cikin ababen halitta akwai rayayyu cikin ababen halitta akwai masu hikima da makamantan haka duk waɗannan sufofin ana iya samun su ga ababen halitta amma walillahi walakin lillahi a'laha wa akmaluha in ka tashi sai ka ce to Allah maɗaukakin sarki shi yana da mafi ɗaukakar cika mafi ɗaukakar gani mafi ɗaukakar rayuwa mafi ɗaukakar ilimi mafi ɗaukakar ƙudura mafi ɗaukakar hikima mafi cika kuma wannan shi ake kira da alƙiyasul aula wani haza don haka ne a hayanan wani lokaci nastadillu bidilalatil aqaliyya mukan kafa hujja da dalilai na hankali min zawiyatil qiyas bil aula ta nahiyar qiyasi da ake kira wato kwatance wanda yafi wani lokaci muna amfani da hankalinmu mu nuna mu kwatanta Allah da kwatancen da yafi fa matsalan misali na ƙulu ai muna ce al'uluwu sifatul kamal ɗaukaka ai sifa ce ta kamala ko ko ga ababen ko ga abin halitta ɗaukaka ai sifa ce ta cika ko sifa ce ta kamala fil makhluqi ga abin halitta ɗaukaka ma sifa ce ta kamala akwai mai son kaskanci a cikin ku akwai wanda yake so ya wulakanta akwai wanda yake son tozarci a cikin ku ashe tozarci ba sifa ba ce ta kamala shi sa ba mai santa amma ɗaukaka sifa ce ta kamala shi sa kowa yana son sifa ta kamala to fa'iza kana sifatu kamalin fil makhluqi idan har ɗaukaka sifa ce ta kamala ga abin halitta fa huwa fil khaliqi min babi aula to ta zama sifa ta kamala ga ubangiji mai halitta wannan shi yafi to wannan shi ake kira da at-tamthil a al-qiyasu al-aula qiyasu al-aulawiyya ka duba sharh al-aqidatu al-wasitiyya na Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen mujalladi na 1 shafi na 129 zuwa 130 yayi bayani sosai game da al-qiyasu al-aula qiyasu al-aula al-imanu bima yahsulu fil qabr min na'imin aw azabin وأنه أول منازل الآخرة وأن من مات قامت قيامته ووجوب الإيمان بكل ما صح مما يكون يوم القيامة وأنه حق وصدق malam yayi wani babi yake cewa babin da yake magana akan al'imanu yin imani bima ya hasulu game da abin da zai faru fil kabari a cikin kabari min na'imin na ni'ima a azabin ko azaba wa annahu kuma yanda al'amarin yake shi kabari da kake kallonsa awwalu manazilil akhira shine farkon masaukai zuwa lahira farkon masauki da zaka sauka kafin ka kai lahira shine kabari wa annaman mata kuma ka sani duk wanda ya mutu qamat qiyamatuhu shi alqiyamarsa ta tsaya wa wujubul imani a cikin babin kuma akwai bayanin wajabcin imani bi kulli ma saha imani da duk abin da ya inganta mimma ya kunu game da abin da zai faru yawmal qiyamati ranar alqiyama wa annahu haqqun wa sidqun wannan abun gaskiya ne tabbatacce ne وحياتنا في القبر بعد مماتنا وحياتنا في القبر بعد مماتنا حق ويسألنا به الملكان حق ويسألنا به الملكان ما ليتش وحياتنا في القبر بعد مماتنا rayuwar da za mu yi a cikin kabarinmu bayan mun mutu haƙƙun gaskiya ce akwai rayuwar kabari na ba ta gani wa yas'aluna bihil malakani kuma akwai wasu mala'iku guda biyu da za su yi mana tambaya a kabari al-maqsudu abin da ake nufi annallaha subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala qaddara alal insani ya kaddara wa mutum annahu kana maitan da can matacce ne kabala khalqi kan a halice shi haka Allah ya kaddara hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun sha'an madhkura asalin dan adam daga babu ne babu shi matacce ne da shi sai Allah ya halice shi thumma yuhyihi bayan ya wato bayan ya, ya kashe shi ko babu shi thumma yuhyihi sai Allah ya raya shi to bayan ya raya shi fa thumma yumituhu Allah zai kuma kashe shi bayan ya kashe shi thumma yuhyihi sannan zai kuma raya shi an gane ko fal insanu mutum tamurru bihi atwarun matakai-matakai suna shuɗe masa suna wucewa a rayuwarsa fi hadhihi hayati a wannan rayuwa ɗan adam yana taka matakai daban-daban da suke zuwa su shuɗe a rayuwa kama qala Allah subhanahu wa ta'ala kama yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un Allah ya ce, Kaifa takfuruna billahi, ta yaya ne kuke kafurcewa da Allah, wa kuntum amwatan wanda da kun kasance matattu ne babu ku, fa a hayakun sai ya raya ku, sun yumitukum sannan zai sake kashe ku, sun yuhyikum sannan zai kuma raya ku, sun ilahi turja'una sannan gare shi za a mayar da ku. Suratul Baƙara aya ta 28. وقال تعالى الله تعالى كما تقول الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه كتشي الله يحييكم شيني وند يكي رايكو ثم يميتكم سنن يكشيكو ثم يجمعكم سنن يكوم تتراكو إلى يوم القيامة زوارانا سيوارانا القيامة لا ريب فيه وند بابكو كنتو أتشكنتا سورة الجاسية آية 26 وقال تعالى الله تعالى ce qalu suka ce rabbana ya ubangijin mu amatta nafnataini ka kashe mu sau biyu wa ahayaita nafnataini kuma ka raya mu sau biyu da babu mu ka samar da mu kuma bayan ka samar da mu ka rasar da mu kaga mutuwa biyu kenan da babu mu ka samar da mu rayuwa ta farko kenan bayan ka kashe mu kuma za ka sake raya mu shine rabbana qalu rabbana amattana ithnatayn wa hayaitana ithnatayn fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil ya Allah mun yadda da laifukan mu fa'tarafna bi dhunubina mun yi i'tirafi da zanuban mu fa hal ila khurujin min sabil wannan yanayi da muke ciki ko akwai damar fita akwai hanyar da za a fita suratu gafir aya ta 11 yuriduna al-mautatal ula suna nufin mutuwa ta farko wa ma bainan nafkatai ne da kuma abin da ke tsakanin busa guda biyu alama ƙabala alama ƙila bisa ga abin da aka ce awula adamil mahab ko kuma suna nufin rasa ras wato rashi tsantsa ƙabala ijadihim kafin samar da su wannan shi suke nufi da mutuwar farko tunda an ce halata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura an taba yin wani zamani da dan adam babu shi ba san shi ba ba abun ambato bane to suna nufin wannan rasar da su daga babu wanda babun da ta gabaci samuwar su ita suke nufi da a hayaita nasnatain wasu suka ce a rayuwar da za a yi tsakanin busa ta farko da busa ta biyu suke nufi wa amatahum ba'da ma aujadahum da kuma kashe su da ya yi bayan ya samar da su walhayatu duniya rayuwar da rayuwar duniya walhayatul ukhra da rayuwar lahira fa innahu kana maitan qabla an yukhlaqa domin dai mutum da matacce ne kafin a halice shi wa tunfaka fihi ruhu kafin a busa masa rai thumma yuhyihi Allah tabaaraka wa ta'ala sannan Allah tabaaraka wa ta'ala zai kuma rayar da shi ba'da zalika hayati dunya bayan wannan rayuwa ta duniya ba da nafkin rohe fihi bayan an busa masa rai ba da an yabluga arba'ata ashhurin bayan ya kai wata hudu fi badani ummihi a cikin cikin mahaifiyarsa thumma ba da zalika sannan bayan wannan yakunu al-mautu alladhi huwa hayatun barzakhiyya zai sake mutuwa wanda wannan mutuwa ita ce kuma rayuwar barzahu khassatan ita kadai yuwakkalu ilmu kayfiyatiha ila Allah yaya rayuwar barzahu take wannan sanin hakikanin ko kaifiyar yadda rayuwa take a barzahu wannan abu ne da sai dai a bashi ga Allah Allah ne ya sani kuma ba da zalikal hayatul ukhrawiyya al abadiyya to bayan wannan fa an gama rayuwar barzahun to sannan za a kuma tashi a yi wata rayuwa ta ƙarshe ta har abada Allah ce la nihayata laha wanda babu wanda ya san ƙarshen ta wannan tafi kowace hadari wannan tafi kowace hadari in ba a dace ba to ba a dace ba wannan shine matsala an gane ko wannan shine ma'ana rayuwa ta har abada allaci la nihayata laha in a aljanna mutum ke to ya shiga aljanna da la nihayata laha ya shiga rayuwar da la nihayata laha in tsotsayi Allah ya kiyaye ya sa mutum ya fada wuta to ya shiga rayuwar da la nihayata laha nan iya ƙarshen abin da za ka yi shine ka mutu in ka mutu shikenan wata wa malu jirhin lumayitin ilamu ka riga ka mutu ai ba sauran wahala wahala kuma ta ƙare in talauci ne da an mutu ya ƙare in rashin lafiya ce da mutum ya mutu ya ƙare kowane irin ibtila'i da bala'i in dai na wannan duniyar ne mai sauki ne dan yana ƙarewa ko kai ka ƙare ka bar bala'in ko shi bala'in ya ƙare ya baka ina fata an gane amma haga lahira ai wannan ya fi haɗari kuma ba wadda aka fi wa ganganci da rashin tanadi da ya mata shiri irinta babu rayuwar da muka fi ba wa muhimmanci muka fi ba ta kulawa muke tafiyar da rayuwarmu da tunaninmu a kanta sai wannan ɗin wadda take ta bogi ba ta gaskiya ba mutum ya shirya wa kansa wannan rayuwar ko yana yi wa kansa wannan rayuwar yana yi wa wannan rayuwar shiri amma wala irin shirin da in ka an kasa shi a ma'auni za ga baya wa lahirarsa irin wannan tanadi irin wannan shirin baya wa lahirarsa lidhalika fa innal wajiba 'ala al-muslim dan haka abin da yake wajibi akan musulmi an yi mina bi hadhihi haya ya yadda da wannan rayuwar ta mutuwa ta cikin kabari yadda za a yi ta an yi mina bi anna tilka al-haya allati ta'qubu al-maut yayi imani da cewa wannan rayuwar ita ce wadda take bin mutuwa take biyo bayan mutuwa da an mutu to yanzu alhayatul barzakhiyya wannan rayuwa ta cikin kabari ita mutum zai yi kuma ka san ita ma hadarinta za ka iya ninka shekarun da kai a duniya sau goma cikin kabarinka ƙaddar ka shekara saba'in a duniya za ka iya yin saba'in sau goma kana cikin kabari kai ka san akwai rashin tunani ka ƙarar da saba'in ka yi wa saba'in tanadi amma ba ka yi wa saba'in sau goma tanadi ba yanzu wani ya shekara dubu a cikin kabari a cikin kasa kuma ka auna rayuwar tasa gaba da dududu nawa ya a duniyar amma yanzu ya shekara dubu a cikin kasa akwai wanda ya haura shekara dubu yana cikin kasa kuma har yanzu ba a san shekara nawa zai ci gaba da yi ba kafin a tashi to fa in bala'i ne fa mutum fa a cikin wannan bala'in yake akan dan dan wani jin daɗi na duniya wanda in ka haƙura da shi zai wuce ka jawo kanka matsala a cikin kabarinka ta kuma illa ma sha Allah hiya ta'alluqur ruhu bi badanil mayyit shine ita rayuwar barzakh shine ratayar rai bi badanil mayyit da jikin mamaci bi kaifiyatin da wata irin kaifiya wasifatin da wata irin sifa la ya alamuha illallah irin rayuwar da muka yi a nan duniya da rayukan mu ba ita bace fa za a cikin kabari da aka hiya ta'alluqur ruhi ran mutum zai rataya bi badanil mayyit da jikin mamaci shi za zamu karanta dogon hadisi mun karanta zaka ji bayan duk an yi sama da ran mutum bayan an cire shi imma ya shiga illiyin an rubuta sunansa illiyin ko kuma ce a yau kasa da shi a rubuta shi cikin sijil to bayan an yi wannan ana dawo wa mutum ransa cikin kabarinsa don za a yi mata tambayoyi kamar yadda za mu karanta to amma wannan kaifiyar dawowar ran in ran ya dawo wace irin rayuwa kuma ɗan adam yake a cikin kabarinsa kaifiyar rayuwar sifar rayuwar la ya alamuha illallahu azza wa jalla babu wanda ya san irin salar rayuwar da kaifiyar rayuwar sai Allah kaga kenan duniya ita ka waya ita ka sani ita ce kake da experience akan yanda ake tafiya a kanta amma da mutum ya mutu ya je kabari ya zama bako wata rayuwa ce ita kuma daban sabanin rayuwa irin wadda kai a duniya alhayatul barzakhiyya ai rayuwa ce ta daban ka daina gani an daina ganin ka kuma kana nan rayuwa ita ma sunanta rayuwa alhayatul barzakhiyya an daina jin motsinka an daina jin ɗuriyarka an daina jin amanka an daina ganin alamominka lahira ka tafi a kana wani guri shi kuma sunansa barzaku kuma shi ma wata rayuwa ce wadda ita ma ta musamman a wannan barzahu li'annar ruha la tafna dan shi ruhi dai ka sani baya karewa wala tabidu kuma ruhi baya gushewa haithu inna laha bil badani arba'atu ta'alluqat saboda rai da kake ganin sa yana da alaka da gangar jiki a wurare guda hudu a bambare shi ya dawo a bambare shi ya dawo a bambare shi ya dawo har arba'atu ta'alluqat yana da ta'alluki da gangar jiki har ta'alluki guda hudu li'annana qabala nafhiha fil jasadi la na'lamu halaha domin hakika mu qabala nafhiha fil jasadi kafin a busa mana wannan ruhin a jikin mu la na'lamu halaha ba mu san a wani hali ran yake ba an gane ko to za mu tashi wannan at-ta'alluqat din sai ce at-ta'alluqul awwal za mu ji shi wanne ne الثاني الثالث الرابع دي zai kawo mana insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damuna mai albarka Allah maɗaukakin sarki kuma ya biya dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ya ji kan magabatanmu da malamanmu gabaki ɗaya Allah maɗaukakin sarki marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh